الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goji da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin wani akhtaul musalli kusakuran masallata wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin laraba daren alhamis wanda ya daidai da shi daga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira na da shekara 1447 daidai da 30 daidai ga watan bakwai na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mala ya kawo mu magana ƙarshen magana game da sallan marar lafiya da kuma inda yake haɗa sallah a zaman gida da yanayin tafiya mun ji guraben da shari'a ta ba da dama a haɗa sallah ko da kana gida a zaune shine abin da ya shafi ruwan sama ko tsananin sanyi ko tsoro ko jinya wannan duka an halatta da mutum iya zaune a gida ya hada sallolinsa a zahar da la'asar da magariba da isha'i duka an yi wannan bayanan a makon da ya gabata yau kuma insha Allah za mu shiga babi na gaba salatul masafir sallan matafi yadda shari'a ta ce matafi ya yi sallah ita shari'a ta musulunci ba inda bata shiga ba ko ina ta shiga ta leƙa ta ba da gudunmawa domin mu'amala ta kyauta ta yi kyau dama babban manufar zuwan shari'ar musulunci daga cikin manufofin da ne sauƙaƙawa al'umma daga tsanani zuwa sauƙi daga ƙunci zuwa walwala wani iya cikin ɗaya daga cikin manufofin shari'ar musulunci domin ita tafiya an ce ƙita'atun min al'azab ita tafiya yankin azaba ce tafiya yankin azaba haka ma malam ba wuce ce kuma duk wanda ya tsinci kansa cikin yanayin tafiya dole ya haɗu da wasu takuri wanda da ba hidas da wasu ƙalubale ko da na bakunta ne ma da rahin sabo da mutane da kuma tsintar kanka cikin bakungu da kuma tunanin gida mai yaukana a gida baka sani ba da wannan damuwoyi ne wanda dukkan wani matafi ya san wannan abinda da ka fi karfinsa amma kuma ya zo ya fi karfin ko karsa inda za ka yi shi ganin haka shi mai shar'antawa shi ne allah a cikin rukunan musulunci guda biyu da sallah da azumi to sai ka sauƙinsu ga matafi hatta azumin ramadan allah ta'ala yana cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wanda ya kasance bai da lafiya cikin ku ramadan ya tsaya ko kuma a'a matafi ne shi ramadan ya tsaya to sai kirga kwanuka wanda ya sha azumin sanadiyar jinya ko tafiya idan ramadan ya wuce sai ram kun ga wannan madallar musulunci da ka wannan saukin domin ka'idar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون daga cikin manufar musulunci akwai taisir wa akwai rafa'ul haraj akwai sauƙaƙawa da kuma rafa'ul haraj shine dauke nauye-nauye dauke kunci duka wannan iya cikin manufar shari'a yasa Allah ta'ala yake yaban manzon al'ummar da yake cewa azizun alaihi ma anittu harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim shi wannan mazo mai tarin albarka azizun alaihi ma'anitu da abin da ya takura muku to shi ma manzan Allah abin ya ishe shi baya son sa duk wani takuri da zai samu wannan al'umma to manzan Allah ya fi kowa tsanar abin bai son sa sannan ko mai yawan kuɗi ne gare ku zama masu imani an fahimci wannan ya sa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka kawo masa ya ce to shi mafi saukin abin yake zaba abu ne guda biyu to sai mazala in zai zaba ya zaba abu mafi sauki daga cikin biyu ya sa duk wanda a cikin al'umma manufarsa gallazawa da tsanantawa to ya bar layin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace irin fiska in kai shugaba ne ka dau layin tsanantawa da gallazawa da takurawa to a daidai lokacin ka sauka daga layin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai mawadaci ne ka daura yin matsawa da gallazawa nan ma ka sauka daga tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai dan kasuwa ne ka daura yin matsawa da gallazawa da takurawa al'umma to shi nan ma ka sauka daga layin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin manufarsa sauƙaƙawa kamar yadda musulunci ya zo da wannan manufofin na sauƙaƙawa al'umma Allah ya samu dace malam sai ce salatul wasafi sallan mara sallan matafi almusafir shi ne ismul fa'il matafi sallar matafi daga cikin kusakuran da al'umma suke aiwatarwa a wannan gaba shi ne na farko tarkul ƙasar akwai wanda ma ba sa ƙasarmu ba su ɗauko ta ba ‘yan mazahabar ba su ɗauko ta ba tafiya ta kama shi har ma yi sa a gajemin ƙasar ana yi wani zo mi sallamana a kasar ce amma ni ban dauko ta ba ke kace wani kaya kaga da ganin wannan ya bayyana kansa ya bada hoton kansa shi bai san addini ba an bayyana jannan saboda ka kuskure ne mafi girma a ce ka tsanci kanka cikin tafiya ka ce ba za ka yi kasar ba na sha karanta wannan magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah iya kaunar idan ya baka sauki ya karba kamar yadda baya son idan ya haramta ma abokai yadda ubangiji ya haramta abubuwa yake kyamar a kusance su to haka ne ke kaunar duk saukin da ya kuma ajiya zai ke masa ana fahimta kun ga kasaru taisir ne sauƙaƙawa ne daga hudu an dawo da kai biyu daga kai yanzu bayan awa biyu kai an ce kai a lokaci ɗaya duk wannan sauƙaƙawa ne ana fahimta to wa'ansu ba sa ɗaukan wannan sauƙin ba sa yi mala ya ce yusalli kafirun minan nas fi safarihim khamsu salawat fi auqatihin duna qasrin wa jam'in mala ya ce da yawa daga cikin mutane a cikin tafiye-tafiyensu waɗannan salloli guda biyar suna suna sallata su fi auqatihin kowace sai lokacin ta yayi an fahimta duna qasrin wa jam'in suna yin sallar ba tare da sun yi kasaru ba ba tare da sun yi jam'in takadim ko jam'u ta'akir ba jam'u takadim shi ne ka yi kamar sallar azahar da la'asar a lokacin azahar ka kaddama la'asar a lokacin azahar jam'u ta'akir kuma ka yi ka haɗa sallar azahar da la'asar amma a lokacin la'asar ka ka akkar azahar ka kai ta lokacin la'asar duk wannan an biya mata fi wannan damar yi ko ka hada magarib da isha a farkon lokacin magariba sai kai an baka dama har isha din ko kuma ka jirkinta lokacin isha din kai magariba da isha a lokacin don matafi an bashi wannan dama kana hanyar tafiya kana can garin da kaje tafiyar kana hanyar dawowa matukar baka shigo area garin ku ba to duk wannan damar shari'a ta baka kuma koda za ka yi sallar kai jam'u takadim din ka zo gida kuma lokacin sallar da ka haɗe ta a waje a gida lokacin ta bai ba to ba za ka yi ba kamar misali ka tsaya a kwame ko a kumu haka ko wata mashigar gari sai ka haɗa sallan azhar da la'asar kai a matsayinka na matafi ka zo gida kuma sai da ka zo gida maka jana kiran la'asar to la'asar ta sauka akan ka ba za ka yi ba waccan wanda kai ta wadatar da kai ta isar maka ko ka haɗa magariba da isha'i amma ka zo gida kafin a yi isha kana shigowa gida ka sauke jaka da kaya sai ka ji ana kiran sallar isha'i to shi kenan ba abin da za ka yi sai ka ci tuwon ka gwanda ga wani an bayyana wannan kaga wannan saukin shari'a kenan shari'a ta baka wannan saukin to saboda ka amadu da haka da yawa daga cikin wasu daga cikin mutane in ji malam ba sai kuma sallolin nan guda biyar guda uku ake yin kasarun su guda biyu ba a musu kasar da asuba da magariba ba a kasar su domin ita magariba mazala ce wuturin nahar wuturin yini ce ita kuma sallan asuba da maraka a biyu ce ana yin kasaru a zahar la'asar isha'i waɗannan su ne shari'a ta ce a musu kasaru ma'ana kasarun ragewa a rage su daga hudu su dawo biyu shine ma'anar kasaru ɗin an fahimta wa ha'ula iya turku na hadirin nabi sallallahu alaihi wasallam farko ma dai kenan wanda ba sa yin kasaro a tafiya in ji malam to sun kaura cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko kenan kaga duk wanda aka ce ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba karaman lahani yawa kansa ba ba karamin mummunan fenti yawa kanshi ba farkon wanda bai kasaro farkon abin da ya aikata na laifi shine barin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta izis sabita anhu al-qasr malai ce ingantacciyar magana daga gare shi shine tafiye-tafiyensa duk kasar yake inda ya manzan Allah ya yi tafiya sallallahu alaihi wasallam ta kasar yake har ya je tafiyar har ya dawo gida wannan shine abin da ya tabbata daga rawayoyi mabambanta juna wa ba'dun nas wa ansu kuma daga cikin mutane injimalan yankuruna Allah khas yunkiruna afwan yunkiruna Allah khas suna ma inkarin mai yin kasarun ma a su ba su yi ba amma wanda ya yi ma to ya zama abin nuni ya zama abin zinde dan nan ma ai ai lokacin sahabban ai tafiyan kafa ake yi lokacin sahabban ai tafiyan doki da da raƙumi ake yi ko ba ka ji ana fadar wannan ai Allah ya san za a yi motar ai ko bai sani ba Allah ya san za a yi mashin din ko bai sani ba ya sani kasar ba ta zama kususiya ba akwai abubuwan da kususiyar manzan Allah ne shi kaɗai yanzu ba za ka yi ba ko da an ce manzan Allah ya yi da yanzu ba za ka yi ba domin kususiyar zace amma ƙasar ba kususiya ba ce sunna ce kuma warkusa ce tun daga lokacin manzan Allah har zuwa kiyami sa'a an bai nan saboda aka ce malam wa an suma suna inkarin masu ƙasarun ma bayan su ba su yi ba sannan suna inkarin masu yi la yajuzu illa fi halatil khawf ko kuma suke cewa suna kyamatar ƙasuru cewa ita kasar ba a yin ta sai a lokacin tsoro kamar lokacin yaki to shine kada aka bar dama a kasar ko wata fitina aka ko wata hayaniya shine wai aka bar dama a kasar ji wancan kaulin kenan wanda ba shi da dalili ko kadan a cikin addini wa annal qasru aw jam' har ma suke fada da bakin su ita kasaru da jam'i ta qadim ko jam'u ta'khir la yajuzu illa fi safari ta'a suka ce duk da haka ma ba ta yiwu ba a halattar ma ka yi ba sai dai a tafiya irin tafiya ɗa'a wa Allah kal hajji kamar aikin hajji wa haza la nasibu lahum min siha irin wannan maganar ba ta da rabo daga cikin ingancin ko abin da ke sa magana ta yi inganci an fahimta amma na taɓa cin karo da wata magana ta a malikawa kuma wallahu alam dama su da yake a cikin ka'idar mazhabarsu akwai saddu zari'a saddu zari'a shine toshe wata kofar laifi kafin ma aikata laifin ba idan ana zaton za a yi laifi to sai a toshe hanyar mara za ta kai kai laifin ba kamar yadda qur'ani ke cewa wala taqrabu wala taqrabu zina kaga an ce ba a ce wala ta'ati da zina ba a hanyar ma da za ta kai karkabi abin janna ko irin walata subbul ladina yad'una min dunillahi fi subbullaha adawan bighairi ilm kaga shi ma suna kafa hujja da sunnu zari'a da wannan aya kar ku zagi guma kansu ko abubuwan bautar su na kafirci kamar mai tambaya zai ce to saboda me ba zan zagi gunki ba sai Allah ce a idan ka zagi gunkin su to za su yi zagin Allah kuma an bai bijan ka karka bude kofar da za a zagi Allah ana gane da kyau kamar na taba ganin wasu yan wasan kwaikwayo wai wani iya cewa Allah ya tsine wa alade shi kuma ce Allah ya tsine ya rago ko wani ya ce Allah ya tsine ya kunu wani kuma ya ce Allah ya tsine ya burkutu kaga waye jawo aka zagi kunu da rago wanda ya zagi burkutun su ko wanda ya zagi aladen su kaga da kai shiru kunun mu da rago mu kaga ba za ka ja masa zagi ba to wannan iya cin abin da ake cewa sanin zari'a toshe kofar laifi kafin aikata ta to su malikawa wannan iya cikin principle na na mazhabar imam malik iya cikin qawaid asasiya na mazhabar an fahimta to abinda na fahimta a wancan kauli suka ce duk mai sabo kamar barawo to ko da zai tafiyar da za ta kai kasaru ba zai yi ba kun fahimta wallahu alam a abinda na fahimta shi ne a tsoratar da musulmi ya kawarci a wancan zunubi tun da sauƙi ne amma tun da shi mujirimi ne to wannan sauƙin ba zai shafe shi ba an fahimta nan wallahu alam wai allah wannan suke yi amma in ba irin wannan tsoratarwa ba ko toce ƙofar laifi kafin aikata duk musulmi duk wace irin tafiya zai yi to shari'a ta halartar masa yi kasar an fahimta kaga shi can malam sai yake cewa wanda suka takaice kasaru a tafiyar da'a wa Allah kamar aikin haji sai yake cewa to magana su bata da wani rabo daga cikin abin da yake inganta magana qala ibn al-qayyim na'am wa ba'd an-nas a dai wannan shafin to wa ba'd an-nas ai min yi wannan malam min yi ko kuma tsallake ne to wa ba'dun nas wa an su daga cikin mutane yunkiruna ala alaman yaqsuru suna inkari ga wanda yake kasaru wa yajma ko yake yin jami'in taqdim ko ta'khir an fahimta kai su kyamace shi kai suna ganin kamar ba daidai aikata ba a bi kuwati siha wal afiya wai dan iya da lafiya iya da karfi so sun dauka kasaru ko jamu ta'khir da taqdim sai mara lafiya ko mai rauni inda mutum lafiyarsa kalau garas yake wai su a manufarsu ko a tafiya ma bai halatta ya kasaru ko ya jamo ta kadim ko ta akiyar famadda'i ila zalika suka ce malaje to me dalilinsu a wannan magana me dalilinsu akan wannan wa minhum man yaqulu innal qasr la yajuzu illa fi hadhihi al ko ani ana kware mun tsallake wancan layi akwai masu cewa kuma ita kasar ba ta halatta sai a halin tafiya وأن القصر أو الجمع لا يجوز إلا في سفر طاعة كالحج wasu kuma suka ce ita kasar da jam takdim ko ta'kir ba ta halatta sai tafiya tafiya ta da'a kamar aikin haji da sauransu sai malai ce wannan ba rabo daga cikin abin da yake sa magana ta inganci ma'ana magana ta tamolanka ba ta dalili an bai fiye ganar qala ibn al-qayyim ma muku tasara'u ibn al-qayyim cikin wani takeicaccen magana da yi ya ce kana ya kasuru da'iman iya nufa mazan Allah ke nasarar alaihissalam ya kasance iya kasaru da'iman gaba ɗayan lokacinsa in dai lokaci ne cikin tafiye-tafiyensa to kasaru yake ana fahimta wa kana ya kasuru ruba'iyya sallah mai raka a hudu ce ruba'iyya akwai sulasiyya akwai sanawiyya sanawiyya ita ce sallah mai raka a biyu kamar juma'a da asuba an fahimta akwai sulasiya ita ce sallar magrib akwai kuma ruba'iyya sallar mai yarka a hudu ita ce kamar a zahar la'asar isha'i tumale ce a kwaka na ya kasar ruba'iyya iyayen kasarun sallar mai yarka a hudu fayusalliha rakatai sai sallace ta raka a biyu walam yusbit anhu annahu atamma ruba'iyya fi sabari albatta malai ce ba taba samun magana ba tun da ake shine albatta ne tun da ake ba taba samun magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu atamma ruba'iyya fi sabri ba taba samun magana da aka ce manzon Allah ya cika sallar sa mai rak'a hudu a tafiya ba kuna fahimta duk wannan shimfida ce malai yake yi ba mai karfin gaske akan matafi game da kasarsa kaga dai mu ba mu da abun koyi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana akwai abun koyi mai kyau gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yace liman kana yarjullaha wal yawmal akhir game da mutumin da yake kwadayin haduwa da Allah kuma ya samu jin kiyama gobe alkiyama in dai kana wannan kwadayin to baka da abu abun koyi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana wannan yasa da lissafu annabawa sai ke ce ula'ikan lalzina hadahumullahu fabi hudahun mukutade waɗancan manya-manyan bayan Allah su ne Allah ya shirye su kuma ku ana so ku kwaikwayi shirye su duk abin da suka aiwatar ku kwaikwaya ku bi a nan tsira yake a nan kuma dace yake ana fahimta to mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin koyarwarsa gashi nan kasar yake yi har ma mala yace ba taba samun magana ba ko mai rauni ma da za a ce mazan Allah ya taɓa cika ta sallah a yanayin tafiya bayan duk abin da aka hakaito na ya yi tafiya to ƙasar za a hakaito ya dare an fahimta sai malam yake cewa a waƙadis sabbatar ƙasar fi safari bilkitabi wa suna ƙasar ta tabbata a yanayin tafiya a alƙur'ani da suna alkitabu shi ne alƙur'ani as-sunna kuma al-ahadith rasul alaihi salatu wassalam an bai miji wannan kaga wannan sune madogarar kadam al-kitabu was sunna kaza kaza kaza to ina dalili ai qur'ani ya ci ai hadisi ya ci wannan shine madogarar musulmi to kasaru dalilan yinta sun tabbata a qur'ani kuma sun tabbata a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wa zahaba al-malikiyya ila da ƙaunu bi wujubihi ina malikawa daga yi magana gwaje ko yan malikawa ne to malikawa din masu bin mazhabar imam malik bin anas su sun tafi kan cewa ƙasar wajibi ce ba in ba kai ba ka yi laifi an bayyanta in ka cika ta sallah a tafiya ka yi laifi a fahimtar malikawa ƙasar wajibi ce kun gane da ke ko? yawa maliki cewa ila karibun minhum zahaba al-hanafiya masu bin mazhabar hanafiya imamu ahmad bin hanbal abu abu halifa abu abu halifa ko nu'man bin sabit masu bin mazhabarsa su ma maganar su tana kusa da malikawa ma'ana ka dau masu bin mazhabar hanafiya da malikiya to kusan maganar su ɗaya ce game da wajibcin kasaro a tafiya wajibi ne ka yi kasaro a matsayin kanan musulmi kun gane da kyau? wal adilla alawo jubul kasaro kasira malike cewa dalilai wanda suka tabbatar da cewa matafi musulmi zai kasaro suna da yawa dalilan suna da yawa fa'an aisha ta radiyallahu anha malai ce daga umil mu'mini na aisha Allah ta'ala ya kare dare ta da mu da su duka Allah ta'ala ya ba mu aljannar firdaus qala tace faradallahu salata hina faradaha rak'atay rak'atay fil hadr was saf nana aisha take cewa a lokacin da Allah ya fallanta sallah ya wajibtar da sallah ga musulmi farko sai ya ce raka'a biyu biyu ne farkon wajibtar da sallah raka'a biyu ake da matafi da zaman gida kowace sallah ma raka'a biyu ake an bayyana janna haka nan Aisha tace matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil hadri was saf fa uqirrat salatu saf to sallar matafi sai aka barta a yanda take an gane ko sai aka barta a asalin ta shine raka'a biyu biyu wazida fi salatil hadr kuma sallar zaman gida sai aka ƙara ashe ma in magana ake ta asali ma raka biyu ce asali an fahimci wannan ita ce asali farkon wajabtar da sallah sai shari'a ta ce to duk matafi ya tabbatu a haka a zahar maimakon hudu ya yi biyu la'asar ya yi biyu a maimakon hudu isha ma haka sai aka ce amma idan a gida kuma kake a zahar ka yi hudu la'asar ka yi hudu isha ma ka yi hudu amma in a tafiya ne an mai da kai asali shi ne raka a biyu wannan hadisi ne na aisha Allah ta'ala ya kare da ita kuma hadisi ne wanda imamu bukhari da imamu muslim da imamu abu dawud sun fito da wannan hadisi qala sanani imamu sanani yace fi hadal hadis a wannan hadisi ne na aisha ummul mu'minin Allah ya kare da ita dalilu dalilu dalilun ala wujubul qasr fi saf wannan hadisi ne na Aisha shi kadai iya nuna wajibcin yin kasar a tafiya wannan hadisi inji Imam Sanani dalili ne mai karfi na mayar da sallar kasar ta zama wajibi a gun matafiyi li'anna furidat bi ma'ana wajabat furidat hine wajabat an fardanta an wajabta an bayyana wannan dama da kutiba da furida da wujuba duk suna ɗaukar ma'ana guda ɗaya an fardanta muku an wajibtar muku an rubuta muku ma'ana abin ya zama wajibi wa wujubihi yawa mazhab mazhabu hadawiyya wal hanafiyya wa ghairihim wanda suka tafi da ma'anar wajibci ita kasar wajibi ce akwai masu mazhabar hadawiyya hadawiyya da kuma hanafiyya da kuma malikiyya duk wannan sun tafi akan kasar wajibi ce wakalar shaukani imamu shaukani ya ce faman za da fiha duk wanda ya ƙari a sallar ƙasar maimakon biyu ka yi hudu kaman za da ala arba ibi salatul hafa ga wannan magana ta su mai ƙarfi shi ka kama iya nufa maka da sallar maki mai hukuncin mutumin da ya sallar a zara ka a biyar kuma ya sani kaga sallar babu ita kenan mai hukuncin mutumin da ya sallar la'asar raka a biyar ba da mantuwa ba da saninsa hukuncin shi ne ba shi da sallah mai hukuncin mutumin da ya sallar asuba raka a uku da saninsa kuma ba da mantuwa ba shi ma ba shi da sallah mai hukuncin mutumin da ya sallan magariba raka a hudu da saninsa ba da mantuwa ba shi ma ba shi da sallah kuma imda to shi wannan malami imamu shaukani mai nailul autar ko a fahimtarsa ya ce duk mutumin da a tafiyarsa da ya yi ya yi sallan azar rakawa hudu ba biyu ba ya yi sallan la'asar rakawa hudu ba biyu ba ya yi sallan isha'i rakawa hudu ba biyu ba to kamar mutumin ne da ya ƙara sallan azara maimakon hudu ya yi biyar ko la'asar maimakon hudu ya yi biyar ko isha'i haka kaga yin za ka yi tafsilin maganar in dai da sani ne ba da mantuwan ba shi da sallah kaga mazhabarsa ko a fahimtarsa duk mutumin da ya cika ta sallah a kasar ba shi da sallah kun fahimci wannan kuma shi matafi dawa ba dora masa wajibcin jami'i ba jami'i ya sauka akan matafi wajibcin juma'a ma ya sauka akan matafi da juma'a da jami'i ba wajibi ne akan matafi in Allah ya sa ka riski juma'a kana tafiya sai ka yi sallar ka wuce in baka riska baka da laifi inda ka tsaya sai ka yi raka'a biyun ka dama biyu kake wuce an bai mutana sai ma yake cewa wannan shine abin da imamu shaukani ya faɗa yace a kaman zada ala arba fi salatul hadri wala yasiru wala yasihu التعلق بما روى عنها أنها كانت تتم فإن ذلك لا تقوم به الحج به حجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها مالك يقول ذا رويتو مكا كو أحكيتو مكا تشوانا نائشة رضي الله عنها تاتب تشكت وتصلى كما تأظهر قول أطرع تفيا تايولو سيشتو وانا بذيذ ما حجة أغريك domin hujja shine abin da ta rawaito ba abin da ta yi ra'ayi ba an fahimta hujja fi ruwayatiha wala fi ra'yiha wa huwa mazhab ibnu taymiya ibn al-qayyim wannan kuma shine matafiyar imam ibnu imam shaykhul islam ibnu taymiya da kuma imam ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya musu rahama qala shinqidi imam muhammad amin al-shinqidi Allah ta'ala ya masa rahama yace ajma al-ulama'u ala mashru'iyyati qasar ruba'iyya fi saf mal yace malamai sun hadu akan shari'a ce bin shari'a ne umarnin shari'a ne qasarun sallah ne raka'a hudu ta dawo biyu a tafiya kilafan liman shazza sabanin wanda ya kauce ya bar layi shazi shine mutumin da ya ware kansa a cikin matafiyar mutane an bai janna kaga duk wanda baya kasaru a tafiyarsa kamar shaz ne mutum ne kamar irin mujahulul halin nan ya saba wa ra'ayin al'umma da yawa ya dau ra'ayinsa ne shi kadai shi yake aiwatar da kayansa to haka shi a wannan malami ya faɗa malam Aminu shi kidi Allah ya masa rahama la kasaru illa fi khawf wa'an sun ce ba a ƙasaru sai a tsoro yanayin tsoro wa man ƙala la ƙasaru illa fi safarin ɗa'a kasa wanda ya ce kuma ba a ƙasaru sai a tafiya ɗa'a ga Allah ba inna ma a ƙawalun la ma'awilu alaiha inda ahlul ilm wannan duka maganganu ne wanda ba su da makoma a gun malaman ilimi ma'ana ba su da dalili ba su da hujja fa'ida malici ga wata fa'ida ne ma rafa ilaihi sallallahu alaihi wasallam min hadisi aisha hadisin da aka yi rafa'insa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha Allah ya kare da ita kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kusur fi safar wa yatim a wata ruwaya tana na aisha cewa ma'aikin Allah yana yin kasar a tafiya wani lokacin yana cikawa to sai malaman hadisi kamar ibnu taymiya yace huwa kadhibun ala rasulillah wannan maganar bata inganta ga manzon Allah ma'ana kauli wahidi ko kasar yake baya cika ta sallah a tafiya duk tafiye tafiyen sa kasar yake qala ibn al-qayyim mal ibn al-qayyim yace wa qad atammat aisha akwai wani lokaci da na aisha ta cika ta sallah radiyallahu anna Allah ya kare da ita ba da mauti rasulillah bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taba cika ta sallah a tafiya ba ta yi kasar ba kenan qala ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda da su yace innaha ta'awwalat kama ta'awwala usman radiyallahu anhu kun san akwai lokacin da aka taba zuwa aikin haji lokacin usman dan affan ya kalifa duk mahajjaci a ranar arfa zai jam'in azhar da la'asar da magariba da isha jam'u kasran wa jam'an an fahimta ko dan saudiyan ne inda zai aikin haji to a wannan sallar ta azhar da asar hadewa yake liman ya jagorance su musu bibi ayi sallam to wata rana Usman dan Affan sai ya cikata yayi azhar hudu yayi asar hudu an fahimta sai kuma a lokacin da sa Abdullahi dan Abbas da suna sai wani ya gangare lallaba ya samu Abdullahi dan Abbas yace ya bunu abbas abdullahi abbas ya kuna nan manzan allah bai taba cika sallah a wannan yinin na arfa ba haka abubakar haka umar amma yau ga usman ya zo ya cika ta sallah abinda ba mu taba gani ba saboda kamar muna baka shawara matsayinka na sahabi wanda ka zo na da manzan allah kai ka nuna baka yadda da wannan ba sai abdullahi dan abbas yake cewa al-ikhtilafu sharru ya ce rarrabuwar kai a cikin musulmi shirri an fahimta ya ce mu yadda a matsayinsa na shugaba amirul mu'minin mu bi shi a wannan fahimta ya fi a ce mai tawaye mu koma baya mai na marka al'iktilafu sharu wal'ijitima'u khairu aka abdullahi abbas ya ce musulmai su zauna a dunkula abu daya shine alkhairi saba wasu wannan ya ja can wancan ya kafa yar kungiyarsa a can wancan ya nada shugabansa a can wannan shari ne ba daidai bane domin ka'idar inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ita wannan al'umma in jala ce ita ce al'ummar ku ta musulunci al'umma kwara daya sai ce wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijin ku bauta ni yasa kullun idan muka kula yan uwa duk inda hadin kai yake da a haɗu a yi abu collectively to musulunci shi ne zo da shi domin ba ya son ‘ya'yansa su farraka ƙa'idar wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ku duba sallah ko kafu kowa iya sallah a ungonku sai aka ce ba a yadda ka yi sallah kai kaɗai a gidanka ba shi ka taho masallaci ko da kafin limamin ilimi ku zo ku haɗu ku yi jam'in ku iya kewayen ku iya zagayen ku haka shari'a ta ce har ma ake zargin wanda baya zuwa jami'i har ma ake zatansu da munafinci har ma wa'an suke cewa ba da sallah an fahimci wannan ana nan sai aka ce kuma idan sati ya zagayo kamar juma'a to su wannan ƙananan masallatan sun ba su rufe nasu a je a sake haɗuwa a wani mutanen unguwa da baƙi da matafiya duk a sake haɗuwa a guɗaya kun ga akwai haduwar kullun kullun akwai haduwar sati sati domin dai kullun musulunci iya haskaka mana haɗin kai da a taru akan aikin alkhairi a lokaci da ana fahimtar wannan ana nan sai aka ce idan shekara ta yi kuma duk duniya mata ana guda wanda Allah ya horewa hanya shine zuwa aikin haji aje ayi arfa gaba daya a yi sa'ayi a yi ɗawafi a yi dukkan su jamra su duk a yi duk a tare a lokaci ɗaya idan ramadan ya zo sai aka ce duka za mu tahi da azumi a matsayinmu na musulmai duk duniya gaba ɗaya ba a ce wa an su yi a ramadan ba wa an su yi a zulhijja ba wa an su yi a rabiul awwal ba duk ba a faɗi wannan ba ko yan nahiya kaza su yi a wata kaza yan nahiya kaza su yi a wata kaza a'a in dai kai musulmi ne an ce ma ramadanu ya tsaya to duk duniya za ta da wani azumi kaga shi ma wani iya nuni ga haɗin kai an ce idan ɗan uwanka musulmi ba shi da lafiya ka je gano shi kana da yi idan a ya buƙaci nasiha kai masa idan ya gece ka aikin alkhairi ka je idan ya mutu ka raka abin nishi idan ka haɗu ga mai sallama duk wanda su ake kore saɓani mu zamto dai wa kuntum ala wa kuntum ba asbahatum bi ni'mati yatwa ku zamto ƴan uwan juna a cikin addinin Allah ana fahimtar wannan sai aka ce alqur'anin mu ɗaya ne Allah mu ɗaya ne manzon Allah mu ɗaya ne juma'ar mu ɗaya ce ramadan din mu ɗaya ne arfar mu ɗaya ce hadisan manzon Allah mu ɗaya ne ta kunga duk wannan abin da yake nuna mana haɗin kai haɗin kai amma a yanzu abin shi ɗan ya riga ya shigo da yawa a gidan musulunci duk faɗinsa kai yanzu har ya lallabo a gidan sunnar ma abubuwan da ake yi sai ga an bar layi akan karantarwa manzala ta neman haɗin kai za ka ji zagi ka ji habaici ka ji kaza da kaza kuma abin takaici da bakin ciki malamin addini ya sauka daga layin wanda manzon Allah ya dora dukkan wani malami aka an fahimci wannan da malamin addini da mai kutuba kamar limamin juma'a da wanda zai zauna ya sanya mutane a gaba ya faɗa musu Allah da manzon Allah to su kwana da sanin cewa duk abin da suka faɗa amana ce tsakaninsu da Allah kuma duk yadda kake da saɓani da wani duk yadda saɓani ya yi tsanani to mimbarin juma'a da kujerar ta'alim ba goma da martani ba saɓanin ku je can ku sulhun da kayanku a waje amma a lokacin da kake kutsubar juma'a a lokacin da kake ta'alim na addini to abin da ke cikin ƙura'ani da sunna da manganun malamai magabata su zaka faɗa al'umma kar wani sarrai ko wata manufa ta shigo wannan in wata manufa ta shigo wallahi Allah ba zai kyale ka ba tunda ka ci amanar al'ummarsa ka ci amanar addininsa amma kai da kanka ko baka da ilimi mai zurfi idan kana ganin wani malamin a yau sai minti talatin ya sauka daga layin alkitabu wa suna iya kare kansa iya kare kungiyarsa iya kare manufarsa iya kare siyasarsa su kuma al'umma sun ɗauko amanar fahimtar addininsu sun zo sun zauna a kusa da kai ka buge da ba su labari wannan ba daidai ba ne cin amana ne wannan cin amana ne Allah ya ce wazu kuru ma fihi Allah ya ce ku malamai ku ambaci abin da ke cikin ƙur'ani da sunna shi kadai ake duku ambata ku ambata mutane wannan kar ku dora su akan son zuciya ko wani sabanin ku can a gefe to wannan kaida ce ta da in dai ana son hadin kai to sai an dawo asalin koyarwar musulunci ana ake samun hadin kai kuma wannan ba zai nuna kan cewa wai duk wanda yazo da son zuciyarsa a bi shi ba a shi yasa Allah ce fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kuna tafiya eh musulunci ɗaya masallaci ɗaya da sauransu duk ɗaya idan an samu saɓanin fahimta to ba zagi za a yi ba ba ƙauraciya zuma za a yi ba ba faɗa za a yi ba sai Allah ce faru duhu idan lahi wa rasu wannan saɓanin ku mai da shi alƙur'ani ku mai da shi sunna za ku samu maganin saɓanin in dai da gaske ne in kuntum tu'minu na billahi wal yawmil akhir Allah ce har in dai kun yi imani da Allah kun yi imani da gobe kiyama za ta tsaya to duk saɓanin ku ku mai da shi ga alƙur'ani ga sunna haka Allah ta'ala ya ce amma yanzu ba ba a haka saɓanin an ƙyadawa ƙur'ani an ƙyadawa suna an ɗaukowai kariya neman kariyar kai da neman tallata kai wannan cin amana ne ba daidai ba ne ya sa imamu ahmad ɗan hanbal allah ta'ala ya ƙara masa rahama ya ce duk malamin addini ya sani limamin juma'a ne malamin mai koyar da ta'alim ne malami da ake zuwa gunsa a zauransu a buɗe littafi a karanta a ɗau ilimi sai ce duk matsayin da Allah ya baka a matsayinka na da'i fil islam to ka tabbatar da kanci kai wakilin Allah ne wakilin manzon Allah ne wannan zaka fara sawa a ranka wani iyanan duk abin da ka faɗa masa wallahi shine hujja a gare shi duk abin da kai kai kai ne hujjarsa in kuma ka ci amanar sa wallahi Allah ba zai bari ba na tsaya a wannan ne domin an su malaman sun saki layi ba da yawa an kana kallon midiya za a ga malamai kawai difa'i suke wa kansu kariya suke wa kansu kawai an sauka daga layin koyarwar sau daga wannan ba daidai ba ne ya kamata a dawo asali shi ne kiran al'umma bisa kitabu suna kuma da neman haɗin kan al'umma akan gaskiya allah ya samu da shi sai ma ke cewa a na biyu masafatul ƙas tafiya sai ta kai tsawon ina ake ƙasar an bai bida daga ina ya kamata ka yi kasuru a matsayinka na mutum ka fita daga garinku daidai ina ya kamata ka fara sallan kasuru har ka je inda za ka je kuma har ka dawo iktalafal ulama fi masafa allati yashra al-qasru fiha malai ce malamai sun samu ƙara wa juna sani wajen tsayin tafiyar da shari'a ta haddade za a yi kasuru daga nan iktilafan kasira malai ce sabani mai yawa وقد ذكرها ابن ابن حجر في الفتح a cikin fatahul bari imam ibn hajar al-asqalani ya ambaci manganu wa qad tasala ila nahwi min 20 qawlan yace ya faɗi manganu akalla san kai wajen guda 20 akan mabambanta manganun malamai kai iya masafa din iya tsawon gun da ya kamata ka fara kaso amma malai ce wasahihu indal muhaqqiqin ingantacciyar magana a gun malamai masu haƙaƙe nassi da ya tabbata daga Allah da manzon Allah min ahlul ilm daga cikin ma'abota ilimi annama kana safaran fi urfin nas ana fara kasaru daga inda tafiya take a al'adar mutanen wannan gu an fahimta kun akwai tafiya unguwa ko ka je unguwa ka dawo na yi ba tafiya bace har ma an zo neman ka zace ka dan zauna zai dawo amma akwai tafiyar wuni akwai tafiyar kwanaki duk wani urufinmu na shari'a ma urufinmu na zamantakewa mun san wannan ina wane wala yayi tafiya yayi tafiya daban ya je unguwa daban wani a gangayen Hausa kenan ina wane ya je unguwa to a wuzin cikin garin zai je dawo ina wane ko yayi tafiya alal kalli ba zai da ba akalla ya da da wuri ya dawo a yinin daren wannan tafiyar an bincin nan to shi ne mala ce urufin mutane game da miye tafiya to a nan ake kokkomawa ta ina za a fara kasar zuwa unguwa ba tafiya ba ne an fahimtar nan amma tafiyar wuni ko fiye da wuni to wannan tafiyar ta halatta kai kasar kamar daga nan ka tafi kasuwan dukku ya halatta kai a zahar da la'asar ɗinka duk kasar a can har ma in magariba ta kama ka a can ko kana dawowa a hanya kai ko ka zo nan da kwami nan za ka yi magariba to sai ka hada da isha kai kasar ka dawo ka gida tun da kwami daban gwambe daban ai gidajen yan kwami daban gidajen yan gwambe daban gonakin kwami daban gonakin gwambe daban mai unguwa a kwami daban mai unguwa a gwambe daban kaga an samu bambanci kina wani shi abin da shi take dubawa duk inda ka ka tsallake layin iyaka gonakin garinku da mallakar filayen garinku ka tsallaka gonakin wa'ansu garin to daga nan ya halatta kai kasar an bai mutane da yau ko to wani shi ne abin da malai ce tafiya a yadda mutane suka fahimci tafiya a urfinsu to daga nan ya halatta ka fara kasar daga nan fa huwa safarul lazi alaqa bihi shar'a al-hukm wannan tafiya kuma ita ce irin tafiyar da shari'a ta lankaye hukuncin yin kasar a kanta wa haza aqrabu ila al-qabul malice wannan ita ce magana wanda tafi dacewa a karba ma'ana tafiya wanda zaka yi ni ko zaka haye gonakin mutanen garinku ko zaka yi ga wani mulkin wani mai unguwa ko dagacin da ba naku ba na wani gari ko wani hakimi ko wani sarki to daga nan zaka fara kaso an gane ko wa taysirin islam wa taysirin islam kuma wannan shine irin sauki na musulunci fa inna taklifan nas bil qasri an gane ko safrul mahdud bi yawmin aw bi salasati ayyam wa ghayriha malike cewa dorawa mutane ne takalif ka wajibtarwa da mutane cewa kasarun su to a tafiya ce mahadu wacce take iyakantacciya a ce tafiya ta yau ko yau da gobe ko kwana uku a nan za ka yi kasaru ka dawo kuma ita ma wannan magana an ce akwai abin da ya kama da ita daga cikin malikawa ko su ne suke haddade tafiya kasaru kwana uku in kawar kwana uku shi kenan sai ka ci gaba da sallaka ta gida to ita ma wannan a zahiri ta saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'aikin Allah ya taba zuwa garin Makka daga Madina wajen kwana sa 11 duk kasar yake an bai mishan su kuma wallahu alam wadancan masu wancan ra'ayin cewa sun yi kiyasin bakunta ne a musulunci da kasaro idan kai baku wajibcin ka bashi abinci ka bashi gun kwana kwana uku ne an bai mishan duk bakon da kai wajibin da ko bashi shi kaci a tsawon kwana uku zaka bashi abinci ka bashi gun kwana amma in ya aura kwana uku zaka iya shawa to kai maka je ka nemi abincin ka ba kai labi ba amma dai kai abin kunya kan kware daga an fahimta amma wallahi baka saba wa shari'a ba kwana uku ne shine wajibi ka ci da shi ka bashi gun kwana amma in ya aura kwana uku zaka iya sallama sa to su malikawa ko masu bin wancan ra'ayin ya suka kiyasantar da tafiya sallan kasaru da bakunta a gumbaguwa musulunci wannan kiyasi ne kiyasi ne amma ba wani nasi rubutacce na hadisi da ya ce kwana ɗaya zuwa uku ya ka ba a kai ƙasa an kawar kwana uku ka cika ta sallah ba wannan nasin gaskiya sai dai fahimtar waɗancan malamin da muƙaranar ƙasaru da kuma bakuntar bakuwa musulunci kun bai mishan nan kamar yadda aisa da kima kiyasi ne rubu dinar da aka ce a bada sadaki rubu dinar kiyas ne ba ba nasi a kansa shi kuma masu wannan ra'ayin su ma sun yi kiyasin cewa an ce idan barawo yayi sata ya kai rubu dinar a yanke masa hannu an gane ne ko haka shari'a ta ce sai aka ce to abinda zai zama to karancin abinda za a biya ya mace a matsayin sadaki ka mallake ta ta zama matarka to alal akalla kar ya gaza abinda in barawo ya sata za a yanke masa hannu daga nan malaman lokacin suka wafaka akan wannan ra'ayi kenan sadaki ya zama rubu dinar rubu dinar amma ba qur'ani bane ce ka ba da rubu dinar ba hadisi bane kiyasi ne yasa shari'a ita ta ce sadaki ba hi da sama ba hi da kasa amma su malikawa sun ce kasan sa ne rubu dinar domin kada a dau abin aulakanci an bai mishi wannan amma saman sadaki ba hi da iyaka yasa har yanzu larabawa suke da wannan al'adar suna suna tsaurarawa game da aure-aurensu domin toshe kofa sake-sake duk wanda ya sha wahala wajen shekara biyar iya taro ko goma ya aure ai dan karamin damuwa ba zai sa saki matar ba ko ba gaskiya bane to amma auren ya fiye araha sake ma zai zama araha wannan shine gaskiyar magana ko yasa laraba da wahala gaba zaura shin da wahala domin wahala suke sha kafin sai aure wani sai yayi tarin sama da shekara goma kafin ya aure an bayyana nan sauraka lalle ilalla duk da haka yi auren mutunta shi da kimanta shi iya da kyau a cikin musulunci domin shari'a ce kuma sunnar annabawa ce Allah ya kare da shi sai malai ke cewa a wannan shine abinda a wanda ya dora mutane taklifanci kwana ɗaya ko kwana uku wa gairi hako abinda ya kama da wanda mina tauqiyat mina tauqiyat mina tauqitat wal ausaf da lokutantar da kasarun da kuma sufin kasarun wala budda an ya kuna safaru mu'tabiran ila urfi malici abun kula dai wancan manganu kamar masu da dalili ne kawai yace wala budda an ya kuna safaru mu'tabiran ila urf kasar dai abin da ake bukata kawai a san kasar a urfi ma'ana wani yayi tafiya wani yaji unguwa a bambance zuwa unguwa da tafiya kawai ko a bambance gonakin garinku da gonakin wasu garinku sawa'un ɗala am kasar bil'ud wannan tafiyar ta yi tsayi ne ko kuma ta takaita daga ganin idan mutane duk wannan shine abin da ake nufi kasaru ko inda zaka fara yin sallar kasaru a matsayin kai na musulmi kai tafiya qala shaykhul islam ibnu taymiya malam yace kullu ismin laysa lahu haddun fi lugha dukkan wani suna bahi da wani haddi a lugha a yare na larabci wala fi shar ko a shari'a fal marja fihi ila al-urfi abinda za a kokkoma gare shi a tafiyar da abin da ya kamata ka fara kasaru shine urfi sanayyar mutane ko fahimtar mutane daga mecece tafiya mecece zuwa unguwa mimma kana safaran fi urfin nas da abin da ya zama to tafiya ce a al'adar mutanen wannan go fa huwa safarul ladzi alaqa bihi shari'ul hukum kuma ita wannan tafiya ita ce tafiyar da shari'a ta dora hukunci akan ta zaka yi kasar ana ganewa ka ko daga nan ka tafi gona in dai gonar ta haura eriyar garinku amma gonar ka ce sai da ka shiga eriyar mu an su gare to kasar za ka yi a can ka yi kasarunka ka dawo gida ya halatta amma idan gonarka tana eriyar garinku eriyar gonakin garinku ba za ka yi kasaru ba amma in ta haura eriyar garin wa'ansu da gonakin wa'ansu garin to a can ma kasaru za ka yi ana fahimtar wannan wakala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace walam yajid sallallahu alaihi wasallam walam yuhaddi kai walam yuhaddi sallallahu alaihi wasallam ummatihi masafa mahaduda malik ibn al-qayyim ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haddade wa al'ummar sa wata wani haddi wata iyakantacciyar zango game da fara kasar ba an gane ko lil qasar wal fit da yin kasar ko ajiye azumi dan zakai wannan tafiya bal atlaqa lahum zalika fi mutlaqi safari wad darb fil ard abinda manzon Allah ya dora mutane mutlaqin tafiya da kuma tafiyar da za a ce ma kai tafiya tafiya urfin mutane tunda an ce wa iza darabtum fil ardi go fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah idan za ku tafiya a ban kasa za ku je wani wani gari ko wata tafiya wanda kun bar area ku to shari'a ta ce ba laifi bane ku yi kasar ma'ana an ba ku dama ku yi kasar daga wannan tafiya to abinda manzon Allah ya dora mutane akai kenan tafiyar wanda ake ce masa abdarabu fil ard kamar shi ne nake kwatanta muku tafiya ta zuwa wani gari ba tafiya ta unguwa ba an fahimta tafiyar wuni ko kwana ba tafiyar zuwa nan da in an jima ka dawo ba wanda shine urfin shari'a game da kasar game da musafa ta kasar qala ash-shinkidi muhammad aminu shinkidi Allah ta'ala ya masa rahama shi wa aqwal aqwal magana mafi karfi cikin maganganu fi ma fi ma yadharu li cikin abin da ya bayyana a gare ni ji shi kenan hujja abin da ya bayyana hujjarsa ta bayyana gare ni huwa qaulu man qala shine fadin wanda yace inna kullama yusamma safaran duk abin da ake kiransa tafiya a yanayin mutane walau kasiran ko da tafiyar takaitacciya ce taqsuru fihi sala ya halatta kai ya halatta kai kasar in dai sunanta tafiya ma'ana iya nufin walau walau kana walau kasiran din kamar misali inda da ne za ka yi tafiya nan da ku kaza waya Allah ka kwana ɗaya ko biyu maka ka je amma a yanzu tun da Allah ya ba da abubuwan hawa masu sauri cikin awa uku hudu sai ka je wurin ka dawo amma da tafiyar doki ce ko jaki ko raƙumi sai ya kwana baka je ba to duk da wannan ni'imar abin hawar da aka ba mu mai saurin to duk da aka ba a shari'a ba ta soke kasar saboda wannan ba an fahimta nan kaga yin duk inda ka fita daga hanya ka yi tafiyar minti talatin mai kyau to za ka bar eriyar garin ka ga eriyar garin wansu kuma gaskiya ba ne to kaga duk da tafiyar a lokacin takaitacciya ce saboda ni'imar abin hawan duk da haka kasarun tana na a kanka yanzu ka bar gida karfe sha ɗaya ko sha ɗaya da rabi ka hau abin hanwan ka tafi duk inda ka yi tafiyar minti talatin sha biyu ta yi ko minti arba'in sha biyu da kwata ta yi to in za ka tsaya ka yi azahar ƙasar zafi domin ka bar gidanka lokacin azahar bai yi ba a ina lokacin azahar ya same ka aka tafiya kuma tafiyar ta kai gunda ka fita daga eriyar yanku saboda ƙasar zafi ko a dawowa ma ka rage kamar minti goma sha biyar ko ishirin ka shigo gida amma ba ariyar garinku ba ka shigo gida ba ba ka shigo ariyar garinku ba sai ka tsaya a wani garin mai dab da garinku to nan ma an ka tsaya kasar zafi ko da za ka dawo gida wannan kasar wanda kai da jam'in ba a yi sallar a gida ba ko da ka dawo ba za ka yi ta ba to wannan shine abin da malik yake nufi a wannan an fahimta shine walau walau kasiran taqsur fihi sala li idlaqi safar fi nusus domin ita kasaru a an yi idlaqin ta a nasi dama ita nasi ya ce wa iza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah an fahimci wannan to wannan da ya take shine abin da maliki nufi kuma ina zaton mun zo gun da za mu tsaya inda za mu tashi a mako mai zuwa namba ta uku katta umman ya kasaru wa ya jima qabla khurujihi min al-balad mun san akwai yan gaggawa wanda mutum zai tafiya tun daga gida zai kasaru kaga wannan gaggawar kada miya hatsi a rumbu kenan bai halatta kai kasaru a gida ba ko da kana da niyyar tafiya an fahimta in azhar ta same ka gida tsaya kai azhar dinka in la'asar ta same ka tsaya kai la'asar dinka in ka fita kuma sallar da za ta same ka a hanya sai kai kasarun ta an fahimci wannan dan wannan kwanaki can ko yan shekarun baya akwai wata tasha naji zan yi wata tafiya sai wani dan garin nan lokacin wata sallah ta kama za mu yi a tashan kafin a tafi sai ke ce mallam ai za mu yi kasaro anan ko nace a ina a tashan duku ne ba kafin a tashe ta mun je muna jira mu da da shiga mi tafiya lokacin sallah ya zami arura mi sallah malam mi kasar ma nace saboda me ai muna gari ba mu tashi ba amma da mun je kwami mun je gada mun je ina ne ko nan wajen kuma da sauransu to sai kai kasar an kaje garin mutane ya halatta kai kasar wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana zunubai Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan kuma shine darasinmu na 63 a wannan littafi Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya samu dace da alkhairi Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ƙara wannan damuna ta mu alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah duk masu taimakon addini Allah ka taimake su masu yau addinin ka zagon ƙasa Allah ta'ala ka yi mana maganin su Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da zai zama alkhairi a gare mu Allah ka hada mu da shi Allah muna roƙonka duk abin da zai zama shari a gare mu Allah ka raba mu da shi Allah ka shirya mu Allah ka shirya zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madidici ya Allah ta'ala muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya fitintunu da ake samu can da can da can da can ya Allah ta'ala ka mana karshen su Allah ta'ala muna roƙonka wannan sauki na abinci da ya fara bayyana a cikin al'umma Allah ka tabbatar da shi Allah duk da wa'ansu ba sa so amma Allah ka tabbatar da shi mafi yawan al'umma yanzu abinci yayi sauki wajen neman sa da samun sa to wannan ni'ima ce daga Allah Allah ka ƙara mana ni'imar ka Allah ƙara mana ni'imar ka yan kasuwar kuma Allah ka sa musu albarka a cikin kasuwancin su ma'aikata Allah ka sa musu albarka cikin albashin su masu aikin karfi da sana'o'i kowa Allah ya sa mai albarka cikin neman sa Allah ta'ala muna roƙonka ka warkar da majinyatanmu mu Allah ka ji kama mutum Allah dukkan wanda yake wa addini hidima a kusa da nisa Allah ka dafa masa din mai yi wa addini zagon ƙasa a kusa da nisa Allah kai mana maganinsa Allah ta'ala muna roƙonka masu ɗaukan ɗawainiyar wannan masallaci dattawanmu da 'yan kwamitinmu da limamai da ladanai da 'yan midiya da 'yan agaji duka muna roƙon Allah ya musu albarka Allah ya karɓi ayyukansu ya sa musu a mizanin hasana Allah ta'ala da mu da su duka muna fatan Allah ya karɓi ayyukanmu wanda suke baro shagunansu da gidajensu da kasuwarsu su su zauna su ji wannan karatu da mu da su Allah ya karba mana Allah ya haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira akwai masu neman addu'o'i wasu ba lafiya iyalansu kamar malam Yusuf wanda kullum muna tare da shi an yi wa iyalansa operation ɗaya daga cikin iyalansa muna addu'an Allah ya ƙara mata lafiya kamar shi ma malam mai kula da bidiyar mu shi ma iyalin suna fama da wata larura ta rashin lafiya muna fatan Allah ta'ala yayi mata da wani bawan Allah da aka ce ma'abocin wannan masallaci ne shi ma ya samu matsala ta karaya ne go to muna masa don Allah ya ba shi lafiya da sauran dukkan majinyatan mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya me wannan gida Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa riko da hannayensa mahaifiyarsa Allah ta'ala ya kara mata lafiya da sauran dukkan masu bukatu gare mu da mu da su duka Allah ya biya mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wafi lakirati hasanatan waqina azaban nar akwai mai martaba sarkin findiga da muke tare da shi Allah ta'ala ya kara masa lafiya da albarka Allah ya kara riko da hannayensa Allah ya masa albarka a rayuwarsa da iyalansa da gidajensa Allah ya bayi tsaro da mu daga dukkanin shari'a rabbul alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم